بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 29 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da goma ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير يود إذن الله كيس يزام تاشي عقيدتهم في الإمامة والأئمة muna ƙarƙashin almabhathu thalith da mala yake tattauna magana akan takaitattun bayanai akan aƙidin 'yan shi'a a inda ya tattauna mana a takaicen matukan takaitawa akan aƙidan su ta albada'u aƙidan da ke danganta jahilci ga mahalici sai kuma aƙidan su ta biyu aƙidan tahriful qur'an cewa alqur'ani mai girma da kuke gani to ya tsinci kanshi a cikin hadarin birkidawa da canzawa kongobakon baya da musanyawa in shi'a ba su yadda da alkur'ani cewa littafi ne na Allah na shari'a cikakke da babu matsala cikin shi ba suna da shakka da tambaba akan wannan kamar yadda mun gabatar maku a cikin littattafan su su da kansu karara suka zo suka bayyana har littafi su kutun aka rubuta mai suna fasul kitab fi isbati tahrifi kitabi rabul arbab na tabarasi sai kuma maganganu da yawa da suka zo a cikin bihar anwar da kuma usulul kafi da ke tabbatar da wannan muguwar aƙida ta su Allah ya tsara musulmi daga afkawa cikin mummunan aƙida irin wannan to yau za mu tattauna aqidatuhum aƙidan yan shi'a fil imamati dangane da abin da ya shafi imamanci da kuma shi imamin muqamin imama da kuma shi imam kun gano wannan da kyau ko maganganu guda biyu masu alaka da juna. Mala ya ce ya takidar rafida, ‘yan shi'a sun ƙudurce cewa annal imamata rukunin azimin min arkanal Islam, wai imamanci rukuni ne babba daga cikin rukunan musulunci. Wa aslul asil min usulul iman, kuma shine asalin fandishin na farko ma. daga cikin duk wani abin da za a irga kididdige a matsayin cewa shi ɗin nan to imani ne mun gano wannan da kyau ko shine aslul asil na abin da za a iya kallo a yau a ce sunan shi imani kamar misali a musulunci aslul asil na al-islam shine kalmatai shahada kun gano wannan da kyau ko kalmatai shahada ita ce asali da fatan kun fahimci wannan da kyau to su a wajen 'yan shi'a to ba la ilaha illallah ce asali ba imama ne kuma ma a cikin rukunan musulunci na shi'a babu maganan ma kalman shahada kwata-kwata a ciki gano wannan da kyau ku don dama matsalan yahudu kaf a duniyan nan damuwarsu shine kalman shahada amma mun zo nan mun karanta da ku a cikin littafin alfarqu bainal farq akwai Yahudawa da sun yadda da sallah da azumi da zakka da hajji sun yadda ma annabi Muhammadu manzan Allah ne amma zuwa ga Laraba. Kun gano wannan da kyau ku? Mun tattauna ku samu waɗannan kasusuwan za ku je su. To su ma 'yan shiya irin wannan ne aqidan su ta waɗannan Yahudawan. Dan kaga ɗan shiya na sallah to sai me akwai Yahudawan da ke sallah. Wannan aqidan su ne ku samu waɗannan karatukan littafin alfarqu bainal firaq. to za ku gamsu da wannan amma matsalar su ba su yadda da la'ilaha illallahu ba kun gano wannan to su ma ‘yan shiya ba su yadda da ita ba suka ce la yatimmu imanul mar'i illa bi itiqadiha imanin mutum ba zai taba tabbata ba kaf inji yan shi'a har sai ya kudurce abin da yake na imamanci a madadin kalman shahada kenan wala yuqbalu minhu amalun babu wani bawa da za a karba aikin shi illa bi tahqiqiha har sai ya tabbatar da imamanci da kuma rukunnanta gaba daya duk aikin da kai in kai azumi kai sallah kai zakka kai hajji ka bi iyaye ka sadar da zumunta kai sadaka kai duk ayyukan bir da aka zayyana a musulunci ba za a karba ba sai ka imani sai ka imani da imamanci kun fahimci wannan da kyau ko rawar kulaini an abi ja'farin annahu qala kulaini ya fit ya ruwaito a cikin usulul kafi a juz'i na biyu shafi na 18 ya ce daga abu ja'afar wai abu ja'afar ya ce buniyar islamu ala hamsati ashiya an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ɗan islamiyya zai ce la ga karatunmu a wannan ba irin na addininku na musulunci ba ne wannan na addinin shi'a ne bari ka ji irin nasu kai naka na addinin musulunci shine shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah ba shi ne rukunan musulunci ba na farko to na addinin musulunci kenan to amma suna su na addinin barakaci suka ce as-sala sallah waz-zaka da zakka wal hajji da kuma hajji was-saumi da azumi wal wilaya da kuma wilaya ita ce madadin kalmar shahada isa jama'a dole ne a bayyana wa musulmi cewa waɗannan mutanen kawai sun shiga rigar musulunci ne saboda cimma wasu manufofi nasu kamar yadda shi kanshi wanda ya kafa tafiyan shi a abdullahi dan saba al-yahudi ya zo ya shiga ciki ne saboda ya samu damar rikita musulunci da birkiɗa shi da kuma tabbatar da addinin yahudanci ake ba musuluncin ba yasa a zamanin sayyidina ali ali ya farauce shi don ya kashe shi ya gudu sauran mabiyan nashi ya kama su diya karkashe su sakamakon bannan da suka haifar a cikin musulunci kuna fahimtar wannan da kyau jama'a kalli a musulunci an kaura kalmar shahada ina ka aje shi qal zarara qultu wa ayi shay'in min zalika afdalu zarara yace sai na tambayi Abu Ja'far to cikin waɗannan abu biyar wanne ne mafi fici mafi ɗaukaka gaba ɗaya yanzu a musulunci aka tambaye ka cikin rukunin musulunci guda biyar wanne ne na kolu kolu mafifici mafi daukaka gaba daya ku gano wannan ke ku ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul ba shi na gaba ba to bar ku ji addinin nasu na shi'a fa qala sai ce alwilayatu wilaya ne a gaba kuna gano wannan shi yasa in muka zo muna cewa addinin musulunci sai ku ji muna cewa addinin shi'a saboda musulunci daban shi'a kuma daban wani addini ne mai zaman kanshi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan usulul kafi aka rawaito wannan mala yace wai qul hashimul baharani hashimul baharani yana cewa fa bi hasabil akhbaril warida dangane da labarai waɗanda suka zo aka ce akhbar maganganun da suka zo daga limamansu fi annal wilayata cewa ita wilaya ai al-iqrar bi nubuwatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa imamatil a'imma wannan shine dama mahallin shahidin wai ka yadda da Allah wai ka yadda da annabtan manzon Allah da kuma limancin limamai waltizami hubbihim da kuma ka lazimci ƙaunarsu, wa bugudi a ada'ihim da kuma ƙin maƙiyansu, wa muhalifihim da waɗanda suka saba masu wajen aƙida da aiki da komi, aslul iman, wannan shine asalin imani ma'a tauhidin lahi azza wa jalla kuma tare da ka yadda da Allah cewa ɗaya ne, bi haisu la ya illa bi zalika kullihi, addininka ba zai taɓa yiwuwa ba. sai ka hada da yadda da imamancin imamai kuma lazimi ne ƙaunansu ƙin maƙiyansu da masu saba masu sannan sai ka yadda Allah ɗaya ne wai wannan shine addini wannan shine kalmar shahadansu bal innaha sababu ijadil alam wai yadda da imamanci san imamai kin makiyansu wai wannan shine ma dalilin da yasa Allah ya duniya wa bina'i hukumi taklif kuma Allah ya tsara hukunce-hukunce ma da ya wajabta ga bayi cewa a yi kaza ko a bar kaza wai wannan shine asalin dalilin da ya sa Allah ya yi duniya in ka karanta alkur'ani kuma sai ga Allah ya karyata su domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi Allah ya yi duniya ne don abota mashi mecece ibada ita ce ma shara'allahu ala alsinatur rusul shine abin da Allah ya shar'anta a bisa harshen manzanni to ita kuma duniya me yasa ka gina ta sai Allah ya ce wal arda wada'aha lil anam Allah ya ta ne saboda bayin shi su samu wajen rayuwa kuma su ji daɗin bauta mashi shi yasa ce fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan Allah ya ce yayi duniya ne saboda mu shi yasa aƙidansu ɗaya da aƙidan sufaye da ke cewa wai an yi duniya don manzan Allah, Allah bi duniya don manzan Allah ba. Don manzan Allah da kanshi yake cewa da duniya ta kai darajar fiffiken sauro da kafire bai sha makwalwar ruwa a wajen Allah ba. Mala makwalwar ruwa shine haɗe ruwa kwal ɗaya da kafire bai yi ba. To yanzu ku da kuke cewa an yi duniya don manzan Allah yanzu makwalwar ruwa a wajen ku dama darajar annabi kenan. haka annabi ya ce da duniyan nan ta kai darajar fiffiken sauro ko mushen akuya sai annabi ya kwatanta a haka an kwatanta duniya da mushen akuya fiffiken sauro a wani wajen ya ce a duniya mal'ona mal'onatun mafiha duniya tsinanniya ce abin da ke ciki ma tsinanne ne yanzu ko a wajenku manzan Allah ne za a tattalar mai abin da yake tsinanni kuma annabi ya ce kun fi duniya ka annaka garib ka zama a duniya kamar abiru tarik ko kuma wanda ya zo ƙetar hanya ina fatan mun gano wannan da kyau to yanzu addinin addinin ku annabi darajar shi bai wuce wannan ba ko kalli irin shirman da suke zuwa suke faɗi wa an yi duniya ne don waɗannan abubuwan fiffiken sauran ne aka yi don waɗannan abubuwan ita duniya zango ne na aiki shi yasa Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shikenan aiki to a zamanin annabi an yi aikin nan ko ba a yi ba yanzu musulmin da suka rayu a zamanin annabi kaf an lazumta masu imani da imama ne ko ko imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa annabi ya ce fa in qalu ha in suka bar kalman shahada faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha in sun faɗi la ilaha illallah shikenan sun samu cikakken tsaro sun samu aminci a dukiyansu a rayukansu sai in sun taba haƙƙin musulunci amma sai a kawar da wannan gaba ɗaya sai a ce ai abin da ake nufi shine wai imama ne kun gano wannan da kyau ku wai ma an yi ka ne saboda wai ka girmama imam shi ai hukumul taklif ko mun gano wannan da kyau ku wa shartu qubulil a'mal wai kuma sai ka kudurce yadda da imami wai wannan yana daga cikin sharadin karban aiki kun gano wannan da kyau ku wani baka imani da imamanci ba ma to ka tabbatar aikinka to aiki ne ɗan jabu wai ba daidai ba ne ba a karɓe shi ba Allah ya kiyaye wa ya ƙunin majalisiyu majalis ya ce wancan magana da man gama karanta karanta muqaddimatul burhan fi tafsirul qur'an a shafi na 19 wa ya ƙunin majalis ya ce kun san muna yawan magana majalis ko to wane ne shi huwa muhammadul bakir al majlisi mutawaffa sana ya rasu hijira na da shekara ihida ashara wa mi'a fa'adal alif hijiri hijira da shekara 1111 min kibari ulama'ihim shi majalis yana daga cikin manya-manyan malaman shi'a almutaakhirin waɗanda suka zo ƙarshe-ƙarshen nan almukthirin min at-ta'alif yayi rubuce-rubuce da yawa shi sa za ka yi ta jin an ce majalis ya ce majalis ya ce saboda ya rubuta littafan shiririta masu ɗimbin yawa ƙala an horul amili horul amili ya ce dangane da majalisi alimin fadulun mahirun muhakkikun mudakkikun allamatul fahama faqihul mutakallimul mutahaddis sikatun sika jami'ul lil mahasin wal fada'il jililul qadari azimush sha'ani gano wannan da kyau kaji cika baki mala ya ce malami ne mai falala ƙwararre ne mai tabbatar da abubuwa mai bin abu keke da keke babban malami hamshaki fitaccen malamin fikihu malamin nan da ya ƙware wajen ilmul kalam malamin hadisi amintaccen amintattu wanda ya haɗa kayan aminci gaba ɗaya da falala kina da martaba maɗaukakiya sha'anin shi abin martabawa ne kaga yadda ya girmama shi sai ce karanta littafin amalal amil juz'i na biyu shafi na 248 to me majalis ya ce wanda manyan malaman shiya suke mai irin wannan jinjina wala raiba fi annal wilaya wal itiqad bi imamati a imma alaihi musallam malai ce babu makawa ko tambaba da shakka da shayi dangane da imamancin imamai kudurce ta wal iz'ani lahum da kuma miƙa wuya da bin umarnin duk suka gindaya min jumlati usuluddin waya daga cikin usuluddin kun san usuluddin aqida yanzu imani da imamanci ɗaya yake da la ilaha illallah a wajen su abinda annabi Musa ya tambayi Allah cewa Allah ka bani zikirin da zan yi wanda yafi komi sai aka ce ka riga faɗin la ilaha illallah sai ce kullu ibadaka yaquluna la ilaha illallah dukkanin baya suna faɗin la ilaha illallah shi yana sa ba shi wani special addu'a ne to shine sai ce ai da za a ɗauki Allah ba ce ba a cikin sammai yake ba ce sama da abin da ke cikinta kabban da Allah da ƙasa da abin da ke cikinta kab a ɗaura sa ɓangaren mizani a rako la ilaha illallah a sa ta ɓangare ɗaya ya ce la malat bihinna la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ta rinjaye su gaba ɗaya amma ita ke kwatanta ta wai da san imamai Malam ya ce wa afdalu min jami'il a amalal badaniya kuma imani da la'ila illallah imani da imamanci ma to ya fi dukkanin ayyukan jiki kaman sallah kaman azumi kaman hajji mun gano wannan kyau ko wani ai da jiki da jiki yake yin su ko to imani da imamanci ya fi wannan li annaha miftahu hunna saboda imani da imamanci shine mabudin karban waɗannan ayyukan gaba daya in babu ko kai sallah to bai ka ba karba ba shi yasa ba sa kallon sauran musulmi gaba daya a matsayin musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai suna son su yaudare ka ne zai ce kai musulmi ne har ma ga suna zo masallacin ka sallah sai ka dauka wai sallah suke za ka zo ka ji inda kai imani da imamanci ko sallan ba lalle ka yi ba ko mun gano wannan da kyau ko addini ne fa wanda dan dan dariƙa ya je ya shiga cikin shi ba wani abu ne za ka zo ka ji abin nasu kusan duk iri ɗaya ne kawai bambancin suna ne wannan shi a wannan dariƙa amma za ka ji abin kusan duk iri ɗaya ne za ka zo za ka ji ai amma su wanda rika ba sa zagin sahabbai kuma gano wannan kyau ko ba sa cewa wani abin da ba shi kenan ba da abin da ba sa faɗi shine ba sa cewa imamansu Allah ne to amma yanzu sun fara ina fata mun gano wannan da kyau saboda sun ce barhama shine lam yalid wa lam yulad kuma sun ce barhama shine wanda ya halicci jikinsu ya hura masa rai kuma barhama shine wanda yake aiko da manzanni da annabawa ina fata mun gano wannan da kyau haka ai Ismail Kahuti ya faɗi koko kuma dukkanin waɗannan da ake ce ma malamai in ji wancan ya ce ba wanda ya fito yi magana Allah ya sa mu dace to wannan bayani malam ya yi shi ne a cikin Mir'atul Uqul juz'i na bakwai shafi na 102 wa yaqulu al-muzaffir muzaffir yace to waye muzaffir kusan a yau ne kawai aka yi magana akan shi ko قال يتي هو محمد بن رضا المظفر من علمائهم المعاصرين shi wani yana daga cikin malaman shi malamai yan zamani ne yanzu yan yayi ne tufiya sana ya rasu jana shekara 1383 afna alaihi agha a bazrik at-tahrani fa qala ce alimul jalil malami ne mai kirman daraja adibul ma'ruf sananne kowa ya san shi min afada yana daga cikin malaman shi'a masu falala min afadul ahlul ilm cikin malamai masana ma to shi'a tsohon gaba yake malai cewa ashrafu ahlul fadli kuma an ka tara masu falala to shi na tsohon gaba wal adab malam sai yake cewa wal adab lahu kuma malami ne wanda yake da fasaha sosai sirta tayyiba yana da labari ya taso da ɗabi'u kyawawa min yaumihi tun daga lokacin da yake har zuwa lokacin da ya tafi ka duba littafin na qaba'ul bashar fil qur'ani fil qarni rabi ashar juz'i na biyu shafi na 772 da shafi na 773 ka ji abin da aka faɗi game da shi ko amintacce ne a wajensu to barka ji tabar gazan da zai malai ce wa huwa min ulama'ihim almu'asirin yana daga cikin malaman su yan zamani yace na taqidu anna al-imama aslun min usuluddin kun ga limancin limamai to asalin daga cikin asalan addini daidai yake da la ilaha illallah kun gano wannan yanzu yan dariƙa suna shiga muzahara tare da yan shi'a suna maulidi tare da yan shi'a sun ba yan shi'a dama a masallatan suna yin activities din su sauran abubuwa gaba daya amma sai zo ce ana kafirta mai faɗin la'ilaha illallahu ga waɗanda ma suke cewa su suna da abin da ma ya fi la'ilaha illallahu to kaga sai suka yi anko su suna da abin da ya fi la'ilaha illallahu shine wilaya su kuma suna da abin da ya fi alkur'ani shine me shi sa suka yi tafiya tare fa shi sa ne ga muku abin kira kallo ko to ana yin balansin ne ina fatan mun gano wannan da ke in wannan ya dan yi balance ta nan wajen sai dan sakan mu wancan wuriya shi kuma sai dan yi balance a wannan wajen kaga wannan ya rushe la ilaha illallahu wannan kuma ya rushe qur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau wannan duka ne za ka yi shawar tilmisani yana cewa alkur'anu kulluhu shirk alkur'ani dukan shi shirka ne to don wannan ya ce an canza alkur'ani an yi waye an yi waye an yi waye sai suka haɗu waje da za su iya tafiya ko ba su iya ba wancan ya ce yana da abin da ma fa alkur'anin sai wannan ce ni kuma yana da abin da ya fi la ilaha illallah in ka ce mai kafiri shi ma zai ce ma kafiri to a rufa mu juna asiri to sai a tafi tare shi yasa masallacin su daya wajen taron sa daya mazan wajen guda ɗaya ne ina ba ta mun gano wannan da kyau yasa yan dariƙa ku fito ku gaya mutane ne aƙidan ku in za ku yi bara'a da wannan abubuwan ku yi bara'a da shi amma bayan da za ku ɗauko waɗannan abubuwan ko kuna ɗaure mai 'ya'yanku gindi suna irin waɗannan abubuwa na asha ko kuma ku ce wai malaman sunna su ja baki su shiru su bar ku akan bata ba zai yiwu ba Allah ya kiyaye sai ce la yatimmul imanu illa bil itiqadi biha bayan da za a imanin mutum ya tabbata sai ya ƙudurce da imamanci wala ya juzu fi ha taqalidul aba baka isa ka haɗa imamanci da taqalidanci bin iyaye ba wal ahal da iyali wal murabbin da wanda suka kata su a hannunsu mahama udhimu duk yanda waɗannan aka ce a girmama su to matsayin imami na gaba da wannan duka shi yasa in imam ya ce kai sai babanka ya ce zo kai watsi da maganin ubanka ka je wajen imam bal yajibu an-nadharu fiha dole a tsaya kallon matsayin imamanci da kyau kama ya jibin nazar fit tauhidi wan nubuwa domin matsayin imamanci ɗaya da tauhidin Allah ɗayan imamanci matsayin shi ɗaya da manzancin annabawa za ku za ku ji makatun da za mu yi nan gaba cewa imaman nan ma sun fi annabawa ina ba ta mun gano wannan da kyau za ka ji maganganun da suke faɗi game da annabawa marasa daɗi kwata-kwata to in ibn saba'in sufi ya zo yake cewa laƙada hajjar buna amina ta wasi'a iz qala la nabiyya ba'di zaka yi mamaki wai dan amina kalli irin maganar banzan da yake gaya ma annabi wai dan amina ya takwar abin mai yalwa ya zo ya ce ba annabi a bayana kalli irin maganar da suke faɗi kalli irin abin da sawu ya faɗi ku kalli irin waɗannan maganganun jama'a wanda ya kamata duk waɗannan abubuwan abu a ciccire su ne kun gane wannan da kyau ko a zo a gyara abubuwan na ce waɗannan abubuwan da aka faɗi da to gaba ɗaya an tuba baƙi da mu bane ba ma yi a daina ƙoƙarin kare waɗannan abubuwan da suke na ɓanna ne ka je sawi ka je kan ta hashe ta sawi akan jallalai ne me yake cewa wa in fa innal akhad bi zawahir kitabi wa sunna sai ce min usulul kufri aiki da alquran da sunna in kana neman tsantsan kafirci ka samu wannan shikenan to aiki da bible shine musulunci in dai aka barar da alqur'ani to me rage wannan ba shine aikin da yan shi annan suke ba za ku yi mamaki ne da yan ɗariƙa suna tare da yan shi'a duk maganganun nasu ba iri ɗaya ba ne sai dai kawai waɗannan su da suke a gari waɗanda su ba yan ɗariƙa ba ne kawai ana ce masu yan ɗariƙa ne kawai musulmi ne suke sallah a masallaci da ba zo masallacin ahalin sunna ba amma saboda shegen karambani in aka zaka ce ku ne yan ɗariƙa sai ce na'am baka san ɗariƙa ba to ka ji ɗariƙa ka yarda da wannan ka yarda barhama shine lam yalid wa lam yulad ka yarda barhama shi ya halatta ka ka yarda barhama barhama shine in yas ba kaya da shi ya yi ko manzanni jama mun gano wannan da kyau ko ku ji wakan da suka yi bane wanda to ya kawo kiya waɗannan abubuwan da suke yi a kan shi shi sa su da kan suka ciji kansu kun gano wannan da kyau ko abu jabbar nasir kabar ya ce me ji wannan shirkan da ake yi waɗannan munafukan da ake ce ma malamai ba wanda ya fito ya magana na ce da kyau dai gara ƙwariyar sama ta riƙa dukan ta ƙasa mu muka bari sai a ce mun kafarta musulmi Allah ya sa mu dace gashi ya ce ma yan tijjaniya gaba ɗaya mushrikai Allah shi kyauta wannan bayani da shi muzaffir yayi ka duba ka'idul imamiyya shafi na 102 ana aka fitar da wannan maganar malai ce wala yaktafi rafida bi idafi hazil qadasa kai in sha ba tsaya nan wajen rubanya fatsarkake a shar'iyya ala aqidatul imamiyya dangane da wannan aqida na imamanci da suke faɗi fi dini ma a cikin addinin su sannan cewa abin tsarkin shi ya fi tauhidi ya fi annabta ya fi kaza ba ma fa hatta ja'aluha bi manzilati tauhid har sai da suka sa matsayin imamanci daya da tauhidin Allah in ka sa ta matsayi daya da tauhidin Allah fa kana son ka ce matsayin imami ɗaya dawa da Allah kenan kuma za ka za ka ji maza su fito su gaya maka domin shi abdullahi ɗan saba al-yahudi me ya ce masa na ali anta anta ya ce wa man ana ba mun karanta ba kai kai ne mun karanta shi a cikin littafin nan ne ai ko a cikin asilatin qadis babu shi'a ne a nan ne ya karanta ya ce waye ni sai suka ce anta rabbuna wa khaliquna shi ne ce falon mara aitul amra amra muna karan a jajtunari wadda auto kambara to shi ne sai ce wa alaiha madarul iman suka ce akan wannan imani ya tabbata wa qubulul amal da kuma karban ayyuka bal zahabu mazhaban ba'idan fi guluhim ba nan ba ma sun ƙara zurfafawa matuƙa wajen wuce gona da iri fil imamati dangane da abin da ya shafi imamanci wa makanatiha da matsayin imamancin faj'aluha daruratan ka kauniyatil ko lithabatil ard suka ce wai ai ita imamanci ma fa ita ce sababiyan ma zaman ƙasa tabbatuwan duniya in ba ita ba ko to da duniya ta tafi gaba daya wa annal arda law baqiyat bi ghairi imamin da duniya za ta tsaya ba tare da imami ba lamadat da ta watse wasaha ta wargaje bi ahliha ta tuntsire gaba ɗaya ga mutanenta ba ta tsaya ba ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu wannan maganan ba shi maka karanta kwanakin baya da ko anan ba dangane da abin da ya shafi gausi da autadi da naqabi wanda yan dariƙa suke faɗi ko ba shi bane ko ba wannan bayanin bane ku je ku samu kasusuwan mana a cikin katil littafin al-irshad ila sai ya itiqa da muka karanta su Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wai waddihu zalika jumlatu min riwa mala yace abin da zai ƙara tabbatar da wannan ويوضح ذلك جملة من الروايات أوردها السفار في كتابه أبن لك قار شرح ونن دلا دلا شين أبن دا سفار يكاوش كل تابين شمي سنة بصائر الدرجات في باب مستقل أباب ينمو سمن يكفى بعنوان باب يشي غون بابي أن الأرض لا تبقى بغير إمام دنيا بعد تبقى زمابا مدن ba liman in dai aka rasa liman to duniya ta tashi walau baqiyat la sahat da za a ce duniya ga ta amma ba imam to da duniya ta wargaje wa mimma awradahu tahta hazal bab cikin abubuwan da ya sassakara a cikin wannan babi ma nasabahu ila abi ja'farin shine irin abin da suke danganta ma Abu Ja'far na ƙarerayin su duk wanda ya nemo ƙarya kawai sai zo ya shako Abu Ja'far sai ce kai ka faɗa kuma alhali ƙarya ne shi ya mutu salihin bawa bai san wannan abubuwan da suke faɗi ba annahu qala yace law annal imam rufi'a min al-ard sa'atan da za a ɗauke imami sa'a ɗaya a duniyan nan da sahat bi ahli hada duniya ta wargaje ma iyalanta mutanen cikin ta kama ya mujil bahar bi ahlihi kamar yadda igiyan teku ke tankaɗi da jiragen ruwa kace kace da su ya kashe su haka duniya za ta yi ambaliya ta girgije ta busa ta rabza kowa ma gini ya faɗo mashi ya mutu wai kawai saboda an ɗauke ne wai imami ko kun gano wannan da kyau ku wannan ƙarya ne lokacin kafin a fi imam duka imaman ita kuma duniya tana ina jama'a mun fahimci wannan da kyau ku tana ina sun san ƙaryar da za su ƙirƙira su gaya maka za a ce ko wani annabi da ya zo yana nan da ausiya ya nan da kaza da imamansu ai su ke tsara duniya duk ƙarya ne ba taɓa jin wannan bida ba sai a bakinsu tun da aka yi duniya ba taɓa jin waɗanda suke taɓar gaza shigen wannan ba wannan bayani karanta littafin basairu darajat a shafi na ɗari biyar da takwas daidai wa'an abi abdullahi annahu su'ila wa an tambaye baban abdullahi a tabakal ardu bigeri imamin duniya ta iya zama ba tare da imami ba qala yace law baqiyat bigeri imamin la da ba imami haba na malam aida duniya ta wargaje malam ce karanta littafin basayar darajat a wancan shafi na 508 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba za ku zo za ku ji ta'aliki akan wannan aqida sannan da sauran ƙarin bayani fasbanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum